بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة والنسافية كالجمعة يوم هنا أخوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wata ce daidai da ashirin ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darar Qur'ani da ke nan ganyen goda saminaka don ci gaba da gabatar da tarjumar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratu al'an'am muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da fahimtar daidai da kuma yin aiki da shi a jiya mun karanta faɗin Allah ta'ala wa ma qadara Allah haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أزوى فإنسا وهم على صلاتهم يحافظون waɗannan ayoyi kamar da muka yi bayanin su mun yi bayanin cewa alƙur'ani littafi ne wanda ke ɗauke da shirya kuma littafi ne wanda ke da dimbin albarka littafi ne wanda ke ɗauke da shirya littafi ne wanda yake kawar da munanan aƙidu yake kai mutane zuwa ga kyawawan aƙidu littafi ne wanda yake zama jigo akan abin da ya shafi ainihin wato alkhairan duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuwa gudatar da mu yalla kashe wannan abu bayan wannan anan Allah ta'ala ya ce wallazina amanu yu'minuna bi waɗanda suka yi imani suna yin imani da shi alqur'ani ka kashe wayar mun gaba ɗaya wai wai ce ita Allah ka tare ta waje kuma ce don Allah jama'a dinga kira alam ne ya ɗauka hankali a fita waje man dan Allah alƙur'ani wanda ya imani da shi za ka tattar cewa yana kulawa da sallah saboda ka sallah ibada ce mai girman gaske kuma kulawa da sallah alama ce ta ƙarfin imanin bawa da yi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ya nuna maka cewa ashe duk wanda ya zama mumini to alaƙarsa da imani da lahira kuma za ta ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi himuwa su datar da mu sai Allah ta'ala ya shiga cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب أصحاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم وكنتم عن آياته تستكبرون اليوم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
الله الله سبحانه وتعالى يشي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وأنين مفي جرما ذالنشي كمر وندي كركر كريا يجينا تجعل أو قال أوحي إلي كويتي أي من وحي ولم يوحى إليه شيء الهالي كرياني بأي متوهم كومي بأ ومن قال وانين يفجر من ذلك كمر وند يشي سأنزل مثل ما أنزل الله زل سوكر دا وتنقشن أبن دا ألا يسوكر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت عند أشي كي كرنت القرآن دا ذاك ذلوك شند كافريسكي شما دا جمتوا والملائكة باسطوا أيديهم ملائكو سنا شنفد هنا ينسو غريسو سنا شيدسو أخرجوا أنفسكم كسروا رايكم اليوم تجزون عذاب الهون أيو ذا ينقصا كمقود عذاب تولا كمشي بما كنتم تقولون على الله غير الحق سبب أبن دوكك كتنشي kuna faɗi na zance game da Allah ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kuka kasance kuna dole yin girman kai game da ayoyinsa wa laqad jittumuna furada haƙiƙa gashi kun zo mana ɗaiɗaiwarku kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karan fari wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kuma kun bar duk abin da muka wadata ku da shi a duniya a bayan bayanku wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka to gashi kuma a yau ba mu ga waɗannan waɗanda kuke riya cewa a duniya su ne za su cece ku ba gashi ba mu ga ko ɗaya ba laqad taqatta'a bainakum hakika Allah ya riga ya dace alakar da ke tsakaninku وضل عنكم ما كنتم تزعمون duk abin da kuka kasance kuna riyawa ya zanto ya bace gabarinku ba kwa iya ganin su kuma Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yana mana magana akan girman zaluncin mutumin da ke kirkiran ƙarya ya dingina ta zuwa ga Allah ina fata mun gane wannan duk mutumin da ya ce ai shi yana karɓan wahayi ne daga Allah kai tsaye ba ruwan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga ya nuna shi ma wane ne shi ma ana maka wahayi ne shi ne yake cewa haddathani qalbi an rabbi zuciyata ta bani labari daga ubangiji kai tsaye a irin wannan matakin in sun kai babu ruwansu da manzon Allah babu ruwansu da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi a matsayin shi na khataman nabiyina a matsayin shugaban annabawa haka nan wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma kamar nunawa yake cewa aini ma manzo ne a bayan manzon Allah ya wuce tun daga wani sabon sako da ya zo da shi irin wanda manzon Allah bai zo da shi ba ga wata falala irin wacce manzon Allah bai santa ba ga wata falala shi yasa duk abin da aka kawo din sai an gwama shi da mafarki ko tunani ko cewa an yi min wahayi ko cewa an yi min kashafi ko wani abu makamancin wannan to Allah ta'ala yana cewa wa man azlamu kalmar wa man azlamu kusan jumhurin malamin tafsiri suka ce wannan man din ma'anan tala an gane wannan ai la ahadun azlamu mimman kadhaba ala Allah babu wanda yafi girman zalunci kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dingina ga Allah فجعل له شركاء أولا سيكون يا الله أبو كنن tarayya. ko kuma ‘ya'ya ko ɗa, a wadda'a an Allah arsalahu ilan nan walam yursilhu ko kuma yi da'awar cewa Allah ne ya aiko shi alhali Allah madaukakin sarki bai aiko shi da wani sako ba shi yasa Allah ta'ala ce au qala uhiya ilayya da wanda yake an yi min wahayi walam yuha ilayhi shay alhali ba a yi wahayi komai ba kafin duk abin da ake na batar da mutane akan wannan aka gina shi cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwarsa to kuma yakan bayyana wa wasu mutane ya ba su wata sabuwar shari'a da bai ba da ita ga Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Aisha Bashir na bil janna da ashabu Badr da dukkanin ahlul bai'at ridwan dukkan su manzon Allah bai ba su ba sai wani bayan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha wani abu sannan sai manzon Allah ya baka wani sabon sabon sabon ainihin wato wahayi ko wani sabon alkawari ko wata sabon shari'a la shakka kaga wannan ya shiga cikin wannan aw qala uhiya ilayya ko yace an yi min wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un alhali ba a yi mar wahayin komai ba an gane wannan imam qatada ibnu da'amah as-sadusi yake cewa wannan aya ta sauka ne akan musailima bil kadzab an gani musailima musailima yayi da aure annabta tun zamanin manzon Allah yana rayi akwai musailima akwai sajah ita bata ce ma saboda tsabar kaiwa makwara amma ita ma haka ta yi sajah sannan akwai ba akwai al-aswad al-ansi akwai su da yawa waɗanda sun yi da aure annabta bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗannan dukkanin su baki daya wannan abin da suka yi da awa ƙarya ne kuma sharri ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gayyata su kuma wannan ya nuna maka alqur'ani littafi ne wanda ya game kowane zamani da kowane lokaci abin bai faru ba amma Allah ke cewa babu wanda ya fi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah ko ya ce an yi min wahayi alhali ba a yi mar wahayin komi ba da wanda ya ce ni ma zan iya saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar an gane wannan kaga wannan babban laifi ne Allah ta'ala ya tsare mana imani to sai Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut Allah ya ce inda zaka ga azzalimai a lokacin da suke cikin azaba magajin mutuwa azaba bakin ciki damuwa tsananin furgar rai da mala'iku ke musu da kaga abin tashin hankali shine ma'anar kalmar abin da aka shafi kenan da kaga al'amari mai tsananin tashin hankali da za ka ga lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar rayukansu wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida hannayensu ba kawai shimfiɗa hannu suke yi ba cewa ku ba mu wannan ran a'a malamin tafsiri suka ce a lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ran ɗan wuta daidai lokacin da ya zo ce ba ni ranka to sai ran ta ji tashin hankali cewa za ta shiga cikin azaba sai ran ya koma cikin jikin shi dinga takurewa a can wani bangare zai shi na ƙoƙarin wuya to a wannan lokacin ne mala'iku za su fara dukan sa a wurare guda uku a cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala ya ambaci irin abubuwan da mala'iku ke wa waɗanda suka kafirta ko suka ƙirƙiri ƙarya suka dingina ga Allah ko suka aikata wani mummunan aikin zalunci a lokacin ne za ku gane wannan to Allah ta'ala ya wannan bayani wuri na wannan shine wuri na farko wuri na biyu yana cikin suratul anfal Allah ta'ala ya ce walau tara إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق Allah ce walau tara kai ne karanta alqur'ani inda zaka gani yayin da mala'iku suke daukar rayukan waɗanda suka yi kafirci mala'iku na dukan fuskokinsu da guduma suna dukan jibararsu suna ce musu kuɗanɗani azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da ake muku a yanzu saboda abin da hannayenku suka tsoro wuta ne وأن الله ليس بظلام للعبيد كما للي ألا بميزال ترباي بني بكثم شي ميزال ترباوة با ورينا أكو سورة محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينا شوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم للي ولن سكي رجا سك بر الدين مسلنشي سك جويا أكن أفافوانسو من بعد ما تبين لهم الهدى a bayan shari'a ta bayyana gare su sawwala lahum wa ash-shaytan sawwala lahum shaytan ne ya dinga kawata musu wannan mummunan aiki wa amlalahum yake musu shifta ashe wannan ya nuna maka duk wanda yace maka an yi min wahayi waye mar wahayi ba na'am Allah ya faɗa ash-shaytan sawwala lahum duk wanda ya ce maka ya ga kaza a mafarki waye mai waye shi wahayin ji Allah shedan ash-shaytanu sawwala lahu shedan ne yake kawata musu wa amlalahum kuma yake musu shifta yana faɗa suna rubutawa shi yasa sai ka samu irin zantukan a wasu littafan da an rubuce su kuma ana karantar da su a matsayin aqida ina fata an gane wannan sai Allah ta'ala ya ce ni ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأعى فكيف إذا توفتهم الملائكة يا يا هال وأن متاني ذيك تنشي يا يند ملائكة تذوق الرأي كنسو يضربون وجوههم سنا دوكا فسكو جنسو وأدبارهم دكون برسو ذلك wannan abin da suka faɗi wannan abin da ya faru na mummunan azabi da suke samu a lokacin mutuwa zalika bi annahum ittaba'u ma akrab Allah saboda su din sun bi abin da ke kusa ta Allah wa karihu ridwanahu sun kyamaci yardansa fa ahbata a'malahum dan haka Allah madaukakin sarki ya rusa dukkanin ayyukan su baki daya a shiga kafadin Allah ta'ala basiqu aydihim shi sa ibnu kathir ai bil azabi ai bil darbi lahum da azaba da kuma duka da ake yi musu a daidai wannan lokaci Allah ka tsare mana imani dan ka lokacin za a ce da su akhriju anfusakum ku cire ku ciro mana rayukanku za su iya ba za su iya ba sai Allah ya ce tun a duniya za a ce da su al yawma a yau ku ji zauna azabal huni za a yi muku azaba ta wulakanci azaba ta kaskanci bima kuntum taquluna ala Allah ghayr al saboda abin da kuke faɗi game da Allah ba bisa gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kuka kasance kuna dora yin girman kai da barin ayoyin Allah me ma'anar girman kai anan girman kai shine baqul haqqi wa ghabqun nas ka ji karɓar gaskiya ka san ga gaskiya an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya idar da sallah yana cewa subhanallah walhamdu yana cewa ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram yana faɗin cewa la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah kai suka ce a'a kai kulhu Allah za ka karanta an gane wannan kai kaza za ka karanta ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaga wannan shine asalin girman kai Allah ya ce ku bi manzon Allah manzon Allah ya ce ga yadda za ku yi amma duk da haka wannan bai ishe ka ba kana jin cewa ai sai an buwa ne sai an bunawa ne wai dai saboda kaɗai kana kyautatawa wannan wanan zato cewa ai shi ma ɗin ba zai faɗa abin da ya saba wa Allah ba yo gashi kuma ya ci karo da na Allah ya ci karo da na manzon Allah ƙa'ida ce da malamai magabata su ittifaqi a kanta duk wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta bayyana gare shi to ba ya da wata hujja ba ya da damar ya bar wannan sunnar manzon Allah ya kama wani abu daban Allah ta'ala yana cewa wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dacewa ga mumini namiji ko wata mumina mace idan Allah da manzonsa suka suka yanke hukunci akan wani abu ya zama suna da wani zaɓi na musamman na ƙashin kansu sai Allah ya ce kamar wani ya ce to me hukuncin wannan Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa faqad dhalla dhalalan mubina haƙiƙa wannan ya bata bata bayyaniya kenan ba sai ka jira an ce maka kai batacce bane a'a abin da ka aikata din da ma bata yi Allah ka tsare mana imanin za ka yaku jama'a wajibi ne akan ka yayin da kaga ayoyin Allah ana karanta maka su dole ne ka rike su dole ne ka yi aiki da su dole ne ya zama ko da yaushe kana rayuwa ala basira kada ka saba wa Allah saboda wani kada ka ji kunyar bin gaskiya saboda mahaifinka yana kan bata kamar yadda muka karanta game da Annabi Ibrahim da wani mahaifinsa azaru an gane wannan ai a'a kada ka ji kunyar bin shirya saboda abokananka a duniya ka ma dariya su kira ka da wasu sunaye cewa dan kaza dan kaza dan kungiya kaza dan kungiya kaza kada ka ji kunyar wannan nema wa kanka mafita tun kana da sauran rai tun kana da ragowar lokaci wallahi ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kyale kowa Allah ka kai mana imanin mu الإمام القرطبي عليه رحمة الله أبو عبد الله yake cewa wannan aya da Allah ta'ala ya sauka cewa wa man azlamu yace ibtida'un wa khabar ay la ahada azlamu mimman iftara ay ikhtalaqa babu girman zalincin da ya kai mutumin da wanda ya kirkiri ƙarya ya dingina ta ga Allah an gane wannan yace au qala uhiya ilayya ولم يوحى إليه إلي أو قال أوحي إلي كوكم يتشي أن يمن وحي فزعم أنه نبي سير يتشي شيء النبي ولم يوحى إليه شيء الهالي بأتبعي متوحي من كومي با تسي يتشي نزلت في رحمن اليمامة وأن الآية تاتو كأي جمد رحمن اليمامة شين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي da al-aswad al-ansi wa tajah zawj musailima da kuma ita tajah matar musailima yace kulluhum tanabba'a wa za'ama anna Allah qad awha ilayhi dukkanin su baki daya kowanne ya da awar annabta yayi da awar cewa Allah madaukakin sarki ya nemi masa wahayi qala qatada imam qatada yace balagana anna Allah anzala hadha fi musailima an karantar da mu cewa wannan aya ta sauka ne akan musailabatul kazzab qala ibn abbas abdullah ibn abbas turjuman alquran Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa yace wa qala ibn abbas ibn abbas yace qultu imamu al-qurtubi yace wa min hadha an-namati to a cikin irin wannan misalan ne man a'rada an al-fiqh was-sunani duk wanda ya juya baya ga barin fiqhu fahimtar addini da sunnonin manzon Allah wa ma kana alaihi salafu min as-sunani da abinda magabata na kwarai suka kasance a kansa da sunnonin manzon Allah duk wanda ya juya baya shi ma ya shiga karkashin wannan aya an gane wannan ai fa yaqulu sai ka je na cewa waqa'a fi khatiri kaza ai ya zo min a tunanina kaza ma a matsayin wahayi ko a matsayin shari'a aw akhbarani qalbi bi kaza ko ka je na cewa zuciyata ta bani labari game da kaza fa yahkumuna bima yaqa'u fi qulubihim wa yaghlibu alaihim min khawatirihim sai su dinga yin hukunci da abinda ya karfasu a zukatansu da abin da zukatansu suka yi rinjaye a kan tunani wa yaz'umuna anna zalika li safaliha kuma suna riya cewa ai saboda zukatansu wai suna da tsarki ne yasa suke jin irin wannan min al-akdari daga dukkanin wani datti wa khuluwiha min al-aghyari da kuma tsayuwar zuciyarsu daga dukkanin wasu abubuwa marasa kyau fa tatajalla lahum al-ulum al-ilahiyya to anan ne sai kawai ilmomin Allah ya dinga zazzagowa Allah ya dinga zazzago musu wasu ilmomi nata wal haqa'iqur rabbaniyya da wasu haƙiƙa ne daga Allah madaukaki fa yaqifuna ala asrar al kulliyat sai su ce ai su suna tsayuwa ne akan wasu sirrori na dunkulallin al'amara wa ya'lamuna ahkam al juz'iyat kuma suna sanin hukuncin hukuncin ɗaiɗaiwan abubuwa a rarrabe da juna فيستغنون بها عن أحكام شرائع الكليات في زما سوى ثم داتو دقا دكا هكو شوكو شن شريعة وند منظر الله صلى الله عليه وسلم يزول الشيء ويقولون سيكا جسنا شوى هذه الأحكام الشرعية العامة kun ga wannan hukunce hukunce shari'a da manzon Allah ya zo da shi wannan na gama garin mutane ne innama yahku biha 'ala al-aghbiya wal'amma wannan kawai ana yin hukunci da shi ne akan wasu wawaye masu ƙarancin tunani da kuma waɗanda suke ainihin wato wanda suke gama garin mutane an gane wannan ko sai ce wa ammal auliya'u sai su ce amma su waliyai wa ahli khusus da kuma suke bantattu fala yahtajuna li tilka nusus su ba su da bukatar dukkanin waɗannan soshi da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fala yahtajuna li tilka nusus su ba su da bukatar waɗannan soshi na manzon Allah wa qad jaa fi ma yanquluna ya zo cikin abin da suke ake cirowa daga gare su yana cewa istafti qalbaka wa in aftaka al-maftuna fito ka tambayi zuciyanka fatawa duk abin da zuciyarka ta gaya maka to shi kenan ka gamsu da wannan abin kaji ka tambayi zuciyarka ko da mai fatawa ya baka fatawa ka kyala fatawarsa ka bi abin da zuciyarka ke so wa yastadilluna ala hadha bil khadri kuma suna kafa hujja da wannan da annabi khadiru tsakanin shi da wani annabi musa wa annahu istaghna bima tajalla lahu min tilka al suka ce ai shi ba ya wadace da abin da aka masa tajalli an markashe fi gaba da wasu ilmomi saboda haka suke cewa shi khadir ba annabi ba ne suna cewa shi ma wane ne suka ce wali ne amma Allah ta'ala kai shi cewa allamnahu min ladunna ilma mu muka koyar da shi ilimi daga gare mu kaga shi ma annabi ne dan baka taba ji annabi ya tashi ya je wajen wani wanda ba annabi koyi ilimi ba kuka taba a tarihi ko a qur'ani mun gane wannan kai to amma suke cewa wannan saboda aka hujja da waɗannan ainihin wato al'amura an gane wannan ko saboda haka shi khadiru ya wadatu gabarin abin da aka yi masa jalli a kansa na ilmomi amma kana inda musa min tilkal fuhum gabarin abin da annabi musa yake da shi na waɗannan fahimta to sai imamul qurtubi da kansa yake cewa wa hadha al-qawl kaga irin wannan maganar zandaqatun kafirci zandaqatun kafirci shine bayyana imani a fili amma kuma a ɓoye kafirci a zuci shine zandaqa yace wannan zancin da na gaya muku masu faɗin irin wannan maganar to zandaqa wannan zindiƙanci ne wa kufur kuma kafirci ne karara yuqtalu qailuhu duk mai irin wannan magana kashe shi ake wala yustatabu ba za a nemi ma ya tuba ba saboda zalunci shi ya kai makwara wala yahtaju ma'ahu ila su'alin wala jawab ba za a nemi wai a masa tambaya ya bada amsa ba a'a babu wanda saboda wannan ta kai ina ta kai makura yanzu dukkaninmu a matsayin bayin Allah wa Allah ya dauko mana manzon Allah manzon Allah da me ya karantar da mutane shari'a ko haƙiƙa shari'a shari'a ya karantar da mutane in kana son ka gane wannan ka karanta a suratul jafiya Allah ta'ala yake thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sannan muka dora ka muka sanya ka akan doran shari'a na wannan al'amari fattabi'ha kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabita wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi innahum lallai su lan yughnu anka min Allah shay'a ba za su iya amfanar da kai su wadatar da kai komai a wurin Allah ba ba wanda zai iya kare ka ba wanda zai iya ceton ka idan ka bar doron shari'a musulunci ka koma ra'ayinsu ka bi soye soyen zukatansu kaji innahu lan yughnu anka min Allah shay'a sai Allah ya ce wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd lalle su azzalimai sashin su mataimaka sashi ne wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin majibincin bayin Allah masu imani mu kalli wannan ayar da kyau kuma ja'alna ta'ala shari'atin kaga ashe abinda manzon Allah zai ji shine mene shari'a babu wani abu a batini da manzon Allah ya koye kowa manzon Allah sai ya cika wannan sabo shi yasa a ranar da aka yi hajjin ban kwana Allah ya saukar manzon Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا don haka nake cewa duk wanda ya zo maka da wata da'awa tambaye shi game da abubuwa guda uku shin wannan abin da kake faɗi kake riyawa shin Allah ne ya saukar manzon Allah idan eh a ina mun samu nawa mun samu daya na biyu shin wannan abin da kake kira zuwa gare shi manzon Allah ya sani koko ya jahilta in kace ya sani shin ya kiraye mutane zuwa gare ta in ya kira mutane zuwa gare ta a me yayi in kace kuma manzon Allah ya jahilta to dama ba shari'a bane dan babu wani abin da Allah ya rage kai da sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na duwan shari'a abu na uku sai mu tambaye ka sai mu ce ka bamu labari game da Allah shi Allah da kansa ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shin wannan zancin naka da kake faɗi sai an faɗi ne addini ya cika ko ko ma ko ba shi addini ya cika idan eh addini ya cika to shin shikenan kaga ba mu bukatun menene abin da ka zo da shi idan kuma a'a sai an yi amfani da wannan abin da ka kawo sannan addini ya cika to shin Allah ne ne gaskiya cewa ya cika addinin sa ko ko kai ne ne gaskiyan cewa addini bai cika ba sai an sa wani abu wallahi idan ana so a fahimta abu ne mai sauki in ana so a fahimta abu ne mai sauki kuma duk wanda ka ce mishi wannan to haka ne saboda haka a cikin sufiya zaka tadda akwai godatu sufiya akwai almutawassita akwai masu wuce iyaka akwai kuma yan tsaka tsaki mun sani akwai sa'ad muqabir jilani rahimahullahu ta'ala kowa ya san shi babban malami ne kuma tsawon rayuwar shi ya kare ta ne wajen bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da karantar da ita akwai sa Ali bin Musafir wanda akan almajiransa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin menene tunamin littafin kufi alwasiyatul kubra waɗanda bayan rasuwansa ta kuma suna bauta a kabarinsa ibn taymiya ya rubuta musu littafi yana mai musu martani da mai da su zuwa ga abin da malamin shi ya rayu a kai fiye da abin da suka dawo suka ɗauka a bayansa wannan kowa ya riga ya sani amma akwai gulatun sufiya akwai masu wuce iyaka wanda su gaba ɗaya ma sun raina Allah kwarai da gaske kuma waɗannan ababe jama'a muna faɗi wallahi al'azim suna nan a rubuce a cikin littafansu suna nan a rubuce a ajiye don haka abin da muke cewa shine ba za ka taɓa yi wa mutum hukunci da wani abu na kafirci ba sai wanda ya tabbata cewa yana yin aiki da irin waɗancan kamar yadda muka faɗa sufancin akwai mutawaffifa wanda su suna bautawa Allah ne a bisa doron shari'a da abin da ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da gudun duniya da sauransu akwai ko masu wuce iyaka cikin su ne ake samu masu cewa komai Allah ne za su danganta da muna gani ko kafin shi akwai wancan na nasarawa shi ma duk mun san waɗannan masu cewa komai Allah ne Allah ma komai ne saboda Allah ya tajalli a jikin kaza shi yasa komai ma ya zama Allah to kar ka ɗauka cewa wannan abin da suke faɗi suna faɗi ne kawai a ra'ayin da ƙashin kansu a su ma sun koya ne daga magabatansu wannan shi ne zancen gaskiyan da babu turki a cikinta idan ka koma littafansu da yawa za ka da irin wannan abin da muka faɗa tare da ni na akwai littafin kashiful ilbas an faidatul khatim abul abbas a wannan littafin idan ka koma shafi na ɗari da ɗari da tamanin da biyar za ka tadda abin da yake cewa yana cewa wa kafa sharafan li'ilmi alqawmi qawli Musa alayhi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ya ishe ka daraja na ilimi fadin annabi Musa alayhi salam ga Khadiru yace shin bana bi ka ba in koyi daga cikin abin da ka koya na shari'a aka sanar da kai na shari'a sai yace وهذا أعظم دليل على وجوب طلب علم الحقيقة wannan shi ne dalilin da yana cewa dole ne ma mutum ya je tashi da ilimin haƙiƙa kama ya ji ba ƙwalabi ilimin shari'a kamar yadda ya zama dole a koyi ilimin shari'a to kuma dole a nemi ilimin haƙiƙa wa kullum an maqamihi ya takallam yace kuma kowanne akan muƙamin sa yake magana akwai mai magana da doron shari'a akwai mai magana da doron haƙiƙa قلت يتي في نفسي وقد رأيت مراسلة وقد رأيت مراسلة أرسلها الشيخ محي الدين ابن العربي رضي الله عنه إلى الشيخ فخر الدين الرازي صاحب التفسير يبين له فيها نقص درجة في نقص درجته في العلم يتي نادى مراسلة شيني وتيك الدمال يجي تورا ولي ولما يتورا ولي ساقو يتي نادى أبن محي الدين ابن العربي ya tura zuwa ga Sheikh Fakhruddin Razi mabucin tafsiri wanda ke tafsiri yana bayyana masa cewa ilimin sa takaitaccen ilimi ne yace hada wa Sheikh Fakhruddin madhkur fi ulama alladhina intahat ilayhim riyasa kuma gashi shi Imam Razi nan yana daga cikin manyan manyan malamai waɗanda a kansu ne ma shugabanci ya kare ma'ana manyan malamai ne shugabanni fi qilahi ala ulumi min jumlatiha wajen abin da ya shafi karantar ilimi da fannoninsa daban sai ya ce da shi i'lam ya akhi ka sani ya kai dan uwana waffaqana Allah wa iyyaka Allah ya datar da mu da kai anna rajula ka sani cewa lalle shi mutum la yakmulu fi maqam al-ilm hatta yakuna ilmuhu an Allah azza wa jalla bila wasita ka sani dan adam baya cika wajen samun ilimi sai an wayi gari yana karban ilimi kai tsaye daga wajen Allah ba tare da wani wasiƙa ba an gane wasiƙan waye wasiƙan ba tare da manzo ba to a lokacin ne cik ilimi kake cika ya zama ka wadatu gabarin annabi Muhammad ba ka ba abin da Allah ya ɗauko da shi yanzu kai ma kana an san saƙo ne daga wajen Allah kai tsaye an gane wannan ne sai yake cewa min naqalin na wani abu na shari'a da ake cewa daga alqur'ani ko sunna au shaykhin ko daga wani malami فإن من كان علمه مستفادا من نقل أو شيخ فما برئ عن الأخذ عن المحدثات domin duk wanda zai je ya koyi ilimi daga alkur'ani ko sunna ko daga wajen wani malami to wannan har yanzu bai gushe ba yana koyon ilimi daga ilmomin da yake kawai labarai ne wa tafsiluha fa innahu harbuhu min rabbih azza wa jalla idan za a yi bayani dalla dalla wannan shine kafin shi da ya samu daga wurin ubangiji ya samu buwayi madaukaki تجي إن المعل إن العلوم متعلقة بالمحدثات يبنى الرجل فيها ولا يبلغ إلى حقيقتها دومين إلى من تلي علاقة شريعة to dan adam yana koyon wannan ilimin ne kawai baya kaiwa zuwa ga hakikanin ilimi walau annaka ya akhi sarakta ala yadi shaykhin min ahli Allah azza wa jalla awsalaka ila hadrati shuhud al-haqq ta'ala shi da ka bi wani malami wani shaidi daga cikin shahidai to da ya kai ka zuwa ga lokacin zaka kai halara ta ganin Allah فتأخذ منه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح سيكا دنگا كوين علمي تهني إلهاما والتي إنجدتش يشي من غير تعب با تعرض وتوهلا با ولا نصب با تعرض بجيع با ولا زهر با تعرض راية دريبا كما أخذه القدر عليه السلام كما يدى القدر عليه السلام يقول ولي إلمي فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود ذاك باب والإلمي sai ilimin da ya zama an yi kashafi wa mutum an buɗe masa komai yana iya ganin komai la an nazarin wa fikrin wa zannin wa takhmin ba wanda za a same shi a bisa nazari ko tunani ko kuma wani ainihin wato zato ba ko kuma abin da ya shafi tunani da kwakwalwa yace hada wa kana shaykhul kamil yace kaga wannan kenan akwai shaykhul kamil abu yazid al-bustani radiyallahu anhu yaqulu li ulama al-asrihi abu yazid yana cewa malaman zamaninsa aqaftum ilmakum an ulama'ir rusul ko kun koyi ilimin ku ne daga daga malamai masu rubuce rubuce mayyitun an mayyit matacce daga matacce ma'ana daga malam wani da ya rayu a zamani kaza ya mutu yanzu ma mun koya ma mun rubuta littafi daga wani zuwa wani sai ce wa aqadna ilmana anil hayy alladhi la yamut yace amma mu ilimin muna koyar sa ne daga rayin da baya mutuwa wani kenan Allah to wannan dofana ne a cikin ɗaya daga cikin abubuwan da ake faɗi jama'a wannan ba komai bane amma a nuna maka cewa abin yana nan a rubuce ne a littafi bala tana ka harkar littafin jawahir rasail da wasu littafai dai ga sunan birjik da yawa zaka tada irin wannan suna nan birjik da ka muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu da bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wa man qala ta'unzilu mithla ma anzala Allah da wanda yake cewa ai ni ma zan saukar da kwatankwacin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar don haka babu wani wanda zaka ga cewa yana kokarin yin wannan sai wanda ya bar hanyar Allah subhanahu wataala da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam التي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت دا ذاك جاء ظالمي ألقت سنة ما جا جمتوا والملائكة باسطوا أيديهم ملائكو سنة أينهم وتشد دهنا ينسوا أخرجوا أنفسكم كتروا رايكم اليوم تجزون عذاب الهون أيوزا أيمك ساكبكو دا عذاب تولى كنشي بما كنتم تقولون على الله غير الحق da na abin da kuka kasance kuna faɗi na ƙarya kuna jinginawa ga Allah ba da gaskiya ba wa kuntum an ayati tastakbirun kuma kuka kasance kuna ɗora yin girman kai da abin da Allah madaukakin sarki ya kira ku zuwa gare shi ibnu kathir ke cewa ai al-yawm tuhanu tuhanuna ghayat ihana a yau za a yi muku wulakanci makwarin wulakanci kama kuntum takdhibuna ala Allah kamar yadda kuka kasance ku ne wa Allah ƙarya وتستكبرون عن اتباع آيات آياته da girman kai da kuke yi gabarin bin ayoyinsa wa yin qiyali bi rusulihi da kuma jayuwa zuwa ga manzanninsa an gane wannan ko jama'a akwai hadisai da yawa da suka zo suke bayanin yadda ainihin wato mumini ke mutuwa da yadda kafiri ke mutuwa mun san wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan rayuwa ta kai wa mumini ƙarshe ta ƙare daidai lokacin da ransa zai fita wasu mala'iku za su sauka masa suna masu hasken fuskoki kuma za su zauna kusa da shi iya ganinsa zai ga mala'ikun ga sunan da yawa mala'ikun za su zo sun yi masa bishara cewa ai kai mumini ne ai kai kaza ne ai kai kaza ne ana hira da shi za su zo da wani irin mashimfiɗi an gane wanda za a shimfiɗa na auduga da ainihin wato turare mai kamshi da gidan aljanna ana cewa ya ke wannan rai mumina mai ciki da natsuwa ki fita zuwa ga yardan Allah madaukakin saki da rahamarsa haka za a dinga zare ran a hankali a hankali أنا هيرش أنا قامش إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة manzo Allah ya ce yadda ka san ana zubar da ɗigon ruwa haka kamar yadda mai ke zuba baya yankewa haka wannan ran za ta dinga kwararowa ta mumini ana cire ta a hankali wannan shiqati nashfa ana cire ta a hankali a hankali da zaran an gama an sa ta a cikin wannan ainihin wato da sun fi da malakun zo da shi ba za a bata hannun mala'ika mutuwa ba ko da da iftawan ido mala'iku za su ɗauki wannan rai a kama hanyar ita zuwa sama da an je sama sai a ce kai wannan wata rai ce mai kamshi haka sai a ce ai wane ne dan wane sai a wuce da shi har sai an je da wannan ran nashi zuwa ina zuwa karkashin al'arshin Allah subhanahu wata'ala wanda a nan aljanna take a sanya wannan ran a cikin cikkunan wasu tsuntsaye masu yin shawagi al'arshin Allah nan kuma duniya gashi nan an zo ana ta koke-koke ana cewa wayo wani ya rasu shi kuma yana farin ciki yana cewa ku ɗauke ni ku kai ni makwanci na ku kai ni gidan hutu za a je a wannan lokacin a yi sallah a yi komai bayan an birne shi kuma ana gama birne shi mutane da zarar sun tashi za su bar wajen sai Allah ya ce to a mai da ran dama ni na yi alkawarin cewa gare ni ba za a mai da rai ba amma sai dai a cikin kabari rayuwar barzahu ana watsewa sai ran shi ya dawo sai a kuma masa mala'iku guda biyu munkar da nakir su tashe shi su zaunar da shi sai mai tambaya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka wa ma ilmuka duk waɗannan tambayoyin kuma Allah ta'ala a nan zai ba shi dama amsa ba sai a ce ku buɗe masa hanya daga gidan aljanna yadda zai dinga jin kamshinta da alheranta yana hango gidansa a gidan aljanna a wannan lokacin zai dinga cewa wayo Allah ina ma Allah ya tada alkiyama in kuma zuwa ga iyalai na gidan aljanna shi kuma kafiri yayin da mutuwa ta zo masa wasu mala'iku ne za su zo baƙaƙe masu wata irin fuska mummuna mai munin gani sannan kuma za su zo suna ɗoyi suna wari za su ce ya ce wannan rai mummuna ki fita zuwa ga fushin Allah maɗaukacin sarki da azabarsa a wannan lokacin zai firgita za su fara ɗaukan guduma suna dukan fuskarsa suna dukan dubararsa su ta ciro mana ran naka ba zai iya ba haka za a ɗauko matsefata an san matsefata ko irin wannan ne ko a ce matajin kai irin wanda mata ke amfani da shi ɗin nan mai kaman kum haka mai tsini haka za a dinga ta kowannen ran ana fusgota ana cakota ana fusgota haka zai dinga ihu yana juye-juye sai a samu a zare wannan ran a fusge ta a sanya ta a cikin wannan mashimfiɗi wanda ke cike da ƙayoyi da ɗoyi da irin tashin hankali na azaba daga nan sai a ɗauke ta a sama da an je sama sai malaku su ce wannan wata rai ne haka mai ɗoyi mai wari ya ce ai wani ne ɗan wani ya ce to ina ku ƙasa da ita ba dai sama ba sai a jere ita can ƙasa ta bakwai kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idin lil mukaththibin nan za a mai da ita shi ma da zaran an je an kai shi an birne kuma za a dawo da ran mala'iku za su zo duk wani addu'a da wani zai maka matukar ka bar hanyar Allah subhanahu wataala ka haɗa Allah da wani a wurin bauta ka ƙirƙiri ƙarya ka jingina wa Allah ka ji abin da Allah ya yi alƙawarin zai faru da kai babu wani neman gafara mai gafara zai maka aiki dan daga cikin laifi mafi muni a wurin Allah shine ka ƙirƙiri ƙarya ka jingina wa Allah kamar da Allah ta'ala yake cewa qul inna man harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون kaji a sama da shirka aka ambaci wannan ku faɗi wani zance game da Allah abin da ku sani ba ka ƙirƙiri ƙarya ka dingina wa Allah ƙarya ne kai ma ka san ƙarya ne amma saboda son zuciya shi kenan sai ka dinga bin wannan abu Allah kai mana tsari da ka jama'a wannan shine karshen mumini wancan ko shine karshen kafiri da azzalimi Allah muna roƙonka ka tsare mana imani Allah ta'ala ya ce wa laqad ji'tumuna farada to ga kun dawo mana ɗaya dan ku dama alƙawari Allah ya yi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowannensu zai zo wa Allah a ranar alkiyama shi ɗaya duk wani wanda zai ce maka zan taimake ka zan cece ka ai zan tsaya maka wallahi tallahi ba za ka ganshi ba billahi alladhi la ilaha illa huwa ba za ka ganshi ba Allah ne ya faɗa wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra haƙiƙa gashi kun zo mana tsaitsayewanku kamar yadda muka halicce ku a karan fari وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم kuma duk abin da muka wadata ku da shi muka ba ku a rayuwar duniya kun bar shi a bayan bayan ku a duniya wa ma nara ma'akum shufa'a'akum kuma tare da ku ba mu ga waɗannan masu ceton naku da kuke riya cewa wane zai cece ni ai ina cikin ceton wane kace ba mu gan su ba anan tare da ku ai ya kamata wanda zai cece ka a lokacin za a tuhume ka yazo yayi ne ya zo ya tsayi wata ko eh in ma zai ba da kansa ne in kuɗi zai bayar in ransa zai bayar in ma me zai bayar ya dai zo ya bada din a samu a cece ka amma Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum amma a tare da ku ba mu ga waɗannan masu ceton naku da kuke riya cewa za su cece ku a duniya ba annahu fikum shuraka cewa ko nan abokanan tarayya ne tare da ku ina fata an gane wannan Allah ta bugan su ba wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka Allah ce laqad taqatta'a bainakum hakika Allah ya riga ya dace alaka da ke tsakaninku wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun duk abin da kuke riyawa cewa kaza da kaza wani zai cece ni ni ma ina cecen wani a duk abin da kuke riya wannan ya bace gaban ku babu wanda zaka gani shi ma wanda kake cewa zai cece kan a ranar alkiyama in ka je wajen shi cewa zai a ni ma ba ruwana ni ma ta kaina ne ni ba ni za ka ba idan ka koma sautu saba za ka ji zancen Allah zai gaskata maka wannan ina fata an gane Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim kai ne karanta alqur'ani da za ka ga azzalimai an tsayar da su a gaban Allah a ranar alkiyama yarji'u ba'dhum ila ba'dhin qawla suna musayan zance suna ta'in sa da juna tsakanin su yaqulu alladhina stud'ifu waɗanda aka ja su zuwa kan tafarkin bata suna cewa suna gayawa lilladhina istakbaru ga jagororin su akan bata laula antum da ba dan ku ba lakunna mu'minin da muka kasance mu'minai قال الذين استكبروا waɗanda suke masu girman kai waɗanda su ne shugabanni akan bata sai su cewa lillazina stud'ifu ga waɗanda suke masu rauni waɗanda su aka rinjaya sai su ce a'a anahnu sadadnakum an huda ba'd id ja'akum o kun ji mana mutane yanzu mu ne muka ja ku zuwa kan tafarkin bata alhali bayan shari'a ta zo muku gaskiya ta zo muku mu a ruwanmu bal kuntum mujrimin a'a ko dai masu laifi ne ba ruwan mu wa qala allazina stud'ifu sai waɗanda suke masu rauni su gaya wa lillazina istakbaru ga waɗanda suke girman kai cewa bal makarul layli wan nahar wallahi ƙarya kuke yi makircin dare da rana ne ku ce mana wannan ku ce mana wancan in ta'amuruna na yayin da kuke umartar mu an an nakfura billahi mu kafircewa Allah wa naj'ala lahu andada mutum ya wa Allah kishi Allah ce wa asarru nadamata lamma ra'aw al'adab za su bayyana nadaman su a fili a yayin da suka ga azaba Allah ta'ala kai mana kariya kai mana tsaro wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka Allah ce laqad taqatta'a bainakum hakika Allah ta'ala ya riga ya yanke alaƙar da ke tsakaninku وضل عنكم ما كنتم تزعمون duk abin da kuke nuni ko kuke fatan su cece ku din su ma za su ci gaban ku a wannan rana ta alkiyama ya ku yan uwa idan mun kalli waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a wannan bigire musamman waɗannan ayoyi guda biyu za mu san da cewa duk masu cewa suna karɓan umarni daga wajen Allah ko daga zuciyarsu ne daga Allah kai tsaye to kaga waɗannan suna kan barna ne ba sa kan tafarkin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga kuma su zama kamar malaika jibril kenan dan su ma manzanni ai ba daga Allah sai an sa kai tsaye ba ko wa ake aiko musu mala'ika ne ki kawo musu wahayi to shi wannan yayi bypassin manzon yayi bypassin din mala'ikan shi kai tsaye daga wajen Allah yake amsa an gane wannan kai to kaga wannan ya nuna maka cewa mummunar akida ce Allah ka tsare mu sannan abu na biyu duk wanda ya ce ana yi masa wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yarda da mai fadar hakan to ya zama babban azzalimin da babu irinsa an gane wannan ya zama babban azzalimin da babu irinsa don haka babu wani abu na da'awa kuma wannan aqida ma asali kafirci ce kamar yadda imamu al-qurtubi ya faɗa idan mun kalla aqida da kyau kafirci ce Allah ka tsare mana imanin bayan wannan mu lura cewa duk wanda zai yi da'awar cewa zai kawo mutane wani tsarin rayuwa wanda yake daidai da na Allah ko ma wanda ya fi na Allah to babu shakka wannan ya riga ya fita daga musulunci babu shi ba addinin musulunci wanda dai yace fa unziru mislama anzala Allah yace ai zan saukar da irin abin da Allah ya saukar ni ma in kun bi ni irin abin da Allah ya zo da shi shi ma shi ya zo da shi to wannan babu shakka ya zama mafi girman zalunci a duniya Allah ta'ala ka tsare mana imanin abu na gaba shi ne jama'a waɗannan ayoyi sun tabbatar mana a shi akwai azaban kabari ko tun a duniya mala'iku ce dukan sai ko ba haka bane yawwa Allah kai mana tsari sannan har ila yau wannan ayoyi sun nuna mana gargaɗi ga waɗanda kawai a rayuwar duniya kullum su ba su da wani abin da ya wuce kawai a samu wani abin da za a ɗan tara shi ne mutum ya tara kuɗi shi ne mutum ya samu tarin matsayi shi ne mutum ya samu tarin girma domin kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi dan adam zaka yana cewa mali mali mali mali dukiyata dukiyata sai manzon Allah ya ce ya kai dan adam yo kana da wani abu ne a dukiyanka illa ma akalta fa aflaita sai abin da kace ka tayar ka karar da shi aw la jitta fa ablait ko ka sanya tufafi ka kofar da tufafi aw tasaddaqta fa amdaita ko kuma ka ba da sadaka wannan abin ya zarce zuwa gidan lahira zaka samu lalansa a wurin Allah ya madaukakin sarki abu na ƙarshe jama'a wannan ya nuna mana cewa a ranar alkiyama duk wata alaƙa yankewa take yi masu tsoron Allah ne kadai abota akan tsoron Allah ne kadai ya zama suna da taimakon juna a wannan ranar ta alkiyama al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun sai ce illa al-muttaqina sai masu tsoron Allah Allah ka kunya mu daga cikin masu tsoron Allah Allah ka tsaye da mu akan tafarkin shari'a Allah muna roƙon ka ɗauki rayuwar makan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da bin sunnarsa. Allah muna roƙon ka kai mana jagoranci na alkhairi ka sanya aljanna ta mutu kuma a gare mu baki ɗaya. Ya Allah yadda muka fara wannan azumi lafiya Allah ka sa mu gama lafiya. Tashe tashen hankula da muke fama da shi a wannan ƙasa tamu na bandit banditry da fashi da makami da makirci iri iri da ta kulla mana Allah ta'ala kai mana maganin masu kulla mana wannan makirci. Allah ka mai da wannan makirci a kansu. ya Allah duk wanda ya kunna mana wutar da zaka kona mu Allah ka kona shi da wutan fitinarsa ya Allah duk wanda ya kunna wutan kona mu Allah ka kona shi da wutan fitinarsa ya Allah muna roƙonka muna fama da tsari na shugabanci na zalunci a wannan ƙasa ta mu Allah ka canza mana tsarin shugabanci mafi alkhairi ya rabbal alamin ya Allah idan waɗannan shugabanni namu masu shiriwa ne Allah ka shiryatar da su in ba masu shiriwa bane ya Allah ka canza mana su da mafiya alkhairi Allah mun tuba zuwa gare ka mun mai da al'amarin zuwa gare ka babu wanda muke fatan samun rahma a wurin sai kai ya Allah Allah muna roƙonka ka ba mu daga rahmarka ka tsare mana imanin mu ka sanya mana cikin bayan karɓa ya rabbal alamin ya Allah duk waɗanda ke hannun kidnappers Allah ka kwace su Allah ka fidda su ya rabbal alamin waɗannan mutane da masu taimakon su Allah ka san su ka san abin da suke kullawa Allah kai mana maganin su baki daya Allah ka mu'amalance su da irin azabar da ta dace da su ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan al'amari Allah muna roƙonka ka sanya ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda kake son su kuma ka yarda da su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته